الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar juma'a a sha uku ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga watan tara shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka na usulul fiƙihi wato alfiyatul usul ta al'alamatu al'ustaz abdullahi gwannu rahimahullah a wannan darasi shi ne darasi na sha takwas a darasin da ya gabata mun kwana a baiti na tara. yau za mu tashi baiti na ɗari da goma a shekhu abdullahi ke cewa ashabuna walibin mas'udil qunut fi subhi sunnatun liraf'ihi subut wa qala dhul khilafi bal yahtamilu sunnatuhu wa ba'dahu muhtamilu جوابنا سنته أصل السنن فكانت الأولى إذا الإطلاق عن وقولهم قضى بلا نهى أمر وقولهم قضى بذا نهى أمر أدخل في الإسناد مما قبل مر ألزمه مال ابن ياسر وصى من صام يوم الشك شارعا أصى جاء نهي النبي عن بيع القرر كذا بتشفيع الأذان قد أمر الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى إذا ما أمنت به yana muna bayani akan wasu sabubba da ke sa a soki riwayan mai riwaya wanda wasu abubuwan akwai ittifaki tsakanin malamai a kansu wasu abubuwan kuma akwai saɓani to daga cikin wanda aka samu saɓani a abinda wannan baitin yake magana a kai a shine idan ba ku manta ba a baitutukan da suka gabata malam ya ambata mana cewa jumhuru na malaman hadisi idan sahabi ya ce mina sunnati kaza no. eh ko kuma umirna bi kaza ko nuhina bi kaza to wannan ana ba shi hukuncin marfu'i hukuman dama akwai almarfu'u lafzan a shine kai tsaye abinda aka ce manzon Allah ya faɗa to akwai almarfu'u hukuman wanda shi ta fuska hukunci za a ba shi matsayin wancan almarfu'u lafzan din eh ta fuska hukunci su ne waɗannan alfaz din sahabi ya ce minas sunnati kaza ko umirna bi kaza ko nuhina bi kaza to dama mala ya gaya mana cewa wannan ita ce fahimtar mafi yawan malamai to an samu waɗanda suka saba suka ce a dan sahabi kawai ya ce mina sunnati kaza ko umirna bi kaza ko nuhina bi kaza ba tare da ya faɗi sunna wa yake magana ba ko wa yake umurta ko wa yake hani to wannan baya ɗauka hukuncin marfu'i sai suka kafa hujja da cewa zai iya yiwuwa sunna abubakar ake nufi ko sunna umar ko wani daga cikin sahabbai a wanda akwai addawudu al-zahiri rahimahullahu ta'ala fahimtarsa kenan da kuma ɗansa da ake kira abubakar ibnu dawud shi ma al-zahiri to abinda suka tafi a kai kenan cewa da an samu irin wayannan alfaz to ba za a ba maganar hukuncin marfu'i ba to maganar su ba magana ce karɓaɓɓiya ba ra'ayin jumhur shine abin dogara a kansa to shine mala ya ce a wannan baiti na 110 ashabuna wato malamanmu yana nufin malikawa walibin mas'udin to yana daga cikin abin da suka kafa hujja da shi domin tabbatar da cewa idan an samu irin waɗannan alfaz to akan ba shi hukuncin marfu'i to abin da ya tabbata da aka naƙalto daga abdullahi ɗan mas'ud wanda sahabi ne yana cewa alƙunutu fi subuhi sunnatun akwai ƙarin sunnatun madiyatun wai an naƙalto cewa abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa yin alƙunuti a sallan asuba sunna ce wadda ta riga ta gabata to kaga anan bai ce sunnar manzon Allah ba kawai cewa yi sunnatun madiyatun eh to shine a shehu abdullahi ya ce liraf'ihi subut to wannan ana bashi hukuncin marfu'i ta fuskar tabbatarwa wannan daga cikin ɗaya daga cikin dalilan almalikiya da shafi'iyya suka tafi kan cewa ana ana alkunuti a sallan asuba e to shi wannan baiti akwai kusan abubuwa guda biyu wanda akwai gyara a kansu e na farko ita karankanta maganar inda ta haƙiƙ ba magana ce ta abdullahi dan mas'ud ba e magana ce ta ibnu abi laila shi ma sahabi ne kamar yadda ibnu abi shaiba ya kawo maganan zuwa ga shi ibnu abi laila din a littafinsa al-musannaf shi ya tabbata yana wannan magana cewa alqunutu fi subhi sunnatun madiyatun amma ba abdullahi dan mas'ud eh to kuma wannan kuskuren wanda ya fada cikin sa shi sharifu tilmisani mai asalin littafin eh wanda shi a shehu abdullahi ya dauko ya waƙe littafin to shi ya fara fada a cikin wannan kuskuren shi yasa in ka koma asalin littafin kuma za ka ga maganar to shi kuma shehu abdullahi ta ƙalidan lahu shi ma sai fada ka gani yawwa to amma malamai masu bin diddigi waɗanda su duk sanda an ga kawo abu kai tsaye ba sa karɓasa sai su yi bincike sai suka gano cewa shi abdullahi dan mas'ud kishe wannan maganan ma an karwaito daga gare shi shi abin da ya tabbata gare shi ma kwata-kwata ba a alkunuti a sallah asuba haka shi maganarsa tana cikin almusannaf na ibu da abi shaiba da na mala abdurrazzaki shi ma yana da almusannaf to abin da ya tabbata gare shi cewa ba a alkunuti a sallah asuba to kuma nan gashi an ce a ya mace alkunuti a sallah asuba sunna ce wadda ta gabata to wannan kaga gyara na farko kenan an gane wannan ko yawwa sannan gyara na biyu cewa a liraf ihis subut to shi ma wannan kaga bai tabbata ba babu wani abu da ya tabbata ingantacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa akwai wata alkunut da ake warewa duk cikin sallah asuba in dai alkunut din ba ta nazila ba ce kila a ce wata musiba ta sauka to wannan kuma kaga duka sauran salloli za a yi hadda sallar juma'a za a yi sallah azhar za a yi al'asar za a yi a magariba za a yi a isha'i ba iya asuba ba kawai to wannan kaga shi ya tabbata sannan su almalikiya da su ashafi'iya su ke ganin dama ana yi amma alhambaliya da alhanafiya su sun ce bid'a ne bid'a ne a dawama ana alkunuti a sallar asuba to su a daga cikin dalilansu kashi biyu ne su almalikiya din zaka ga ko dai dalilan ba su tabbata ba mafi yawan hujjojinsu da suke kawowa waɗanda suka dogara da gare su akan cewa liman yana iya alkunuti a duk bayan sallah asuba a matsayin musahabi to mafi yawan riwayoyin ba su tabbata ba kamar riwaya anas da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana alkunuti a sallah asuba hatta faraka duniya har ya rabu da duniya eh wanda alhafiz ibn hajar al-asqalani ko abu lugul marab kuka duba ya kawo shi to hadisin bai tabbata ba ko kuma hadisan suna bayani kan alkunuti a sallah asuba amma ba da wannan ma'ana ba in ma hadisan sun tabbata kenan zaka ga suna magana ne akan tulul qiyam yawwa ala so ita asuba din a jata da tsawo a daɗe ana karatu a cikinta tunda za mu ga raka'a biyu ne duka sauran ragowar salloli kaga sun fita yawa to ita ana buƙatar a yi dogon tsayi wa ƙumulin lahi ƙaniti na ɗin nan an gane? yabo to za ka ga in ma hadisan sun tabbata waɗanda suka tabbata to wannan ma'ana suke magana eh ba wai keɓance wata addu'a da za a dinga yi ba duk bayan sallah asuba eh to saboda haka hujjojin malikiya da ashafi'iya ba karɓaɓɓu ba ne abin da ya fi shine rashin yin alkunutu din a sallah asuba in dai ba an samu wata musiba ba an gane ko da ba alkunuti a sunna kala biyu ne ko dai a wuturi sallan dare kenan ko kuma in wata musiba ta sauka ko yawwa to wannan ana iya alkunuti to sai a kula da wannan eh to malam ya kawo wannan a matsayin ba su masu fahimta cewa waɗannan alfaz ba sa ɗauka hukuncin marfu'i to shi ne dalilin da ya sa kawo wannan magana ɗin kuma kun ji yadda magana take to bayan sun ambaci wannan dalili wa ƙala lafi sai ba abuci saɓa muna wanda shi bai gamsu da wannan magana tamu kan cewa minas sunnati ai ana ba shi hukuncin rafi'i ba to waƙala ga abin da ya faɗa bal sai ce ai irin wa'annan alfaz ya hata melu yana iya ɗaukar sunnatahu zai iya ɗaukar cewa sunnar annabi ɗin ake nufi wa ba'dahu muhtamilu kuma zai iya ɗaukan bayan sunnar manzon Allah ma'ana rubuwar sahabbai da suka biyo bayansa su abubakar da umar da sauransu to yawwa a ƙa'ida ta ilimi kuma duk sanda suna cewa kullama tsarakar lihtimalu alan nas batsalar lihtijaju bihi duk sanda ka kawo nasi sai zan yana ihtimalin ɗaukan ma'anoni daban-daban zai ɗaukan kaza zai ɗaukan kaza zai ɗaukan kaza e to a nan nasi ɗin ba za a yi hujja da shi ba sai dai a nemo wasu nusus daga bayan gida sai su karfafi ma'anar da kake son ka bi yawwa in nassi na da ihtimali to ba a hujja da shi sai suka ce to tunda minas sunnati ko umirna bi kaza ko nuhina bi kaza yana iya daukan ihtimalin sunnar annabi yana daukan kuma sunnar wani annabi to kai kaga ba ku da hujja kun gane amsar da suka basu to jawabu na da suka faɗi haka mu kuma amsar da muka ba su sunnatuhu ai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aslus sunan ai ita ce tushen sunnoni mun ba mu kore cewa sahabbai na da sunna ba tun daga hadisi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidi eh kaga su ma suna da sunnoni ko to amma dai asalin sunna sunnar manzon Allah an gane? to shine sai ya ce fakanatil aula saboda haka ita ya kamata ita ta fi cancanta a ɗauka a ce ita ake nufi izal itilaku an duk lokacin da aka yi itilaki lokacin da itilaki ya bujiro an na yi araba mana duk sanda mai magana ya yi magana ya faɗi lafazin sunna kuma bai ƙayyade ta da sunnar kowa ba sai ce kawai yana daga cikin sunna kaza to tun da sunnar manzo Allah ita ce asali kaga ita ya kamata a ɗauka yauwa don su waɗancan da sunnar su duk da ba zai yi ba da sunna su za ta saba mata annabi kaga dole a kyale ta su a dawo ga tawa tun da shi aka aiko to kuma wannan magana haka take eh an gane sai dai kawai misalin da suka kawo shine ke da matsala amma cewa duk sanda aka ce mina sunnati kaza to tabbas ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ana ba maganar hukuncin marfu'i eh to kaga hujjar su uh, Dawudu Zahiri kaga ba karbabbiya bace eh da waɗanda suka goya musu baya wa qauluhum haka faɗansu su sahabbai kenan qadabi za sai kaga sun ce wani zubin annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hukunci da wannan ya yi hukunci da wannan ko na ha ko kaji sun ce na ha an kaza annabi ya hana kaza ko amar annabi ya yi umarni da kaza e amara bi kaza to waɗannan alfaz ɗin idan an auna su da waɗanda suka gabata a baya a da fil isnadi mimma qablu mar to sun fi kai matuƙa wajen tabbatuwar jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da lafuzan da suka gabata a baya don su in ka kula akwai wani nau'i na kaidi a ciki yawwa don cewa ƙaba kaga ƙaba fi'ilun ne akwai fa'ilinsa muƙaddar ko ba haka ba wanda yana koma zuwa ga annabi illa dai kawai ba ambace shi ba sarahatan amma istitaran kuma yana nan to haka shi ma na haɗin eh wani zubin kuma zaka ga ma ambaci suna annabi din qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shafa'ati da sauransu kamar yadda zai kawo mana hadisan ko amara rasulullahi sallallahu alaihi sallama kaza ko na ha rasulullahi sallallahu alaihi sallama an bai ilgarar misali to irin waɗannan alfaz duk da ba su kai matsayin a ce ƙala rasulullahi ba to kuma sun fi waɗancan minas sunnati umirna bi kaza nuhina an kaza to waɗannan adkhalu fil isnad sun fi shiga ga isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama shi ne ce min mamarra daga cikin abin da ya gabata waɗancan alfazu qablu kamin a zo wannan magana ɗin to alzamuhu malibi ne yasirin mafi lizintar abin da zai ɗauki cewa maganan nan ba ana nufin annabi da ita ma abin nan da libin yasiri ya tabbata daga ammaru ibn yasir sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wasa lokacin da ya yi wasiya ga ɗalibansa ko almajiransa cewa mun sama yau shakki shari'an asa duk wanda ya yi azumi ranar da ake shakkan tsayuwar watan ramadana eh shine irin ran da za a ce a cika talatin din nan yauwa shaban ya kai ashirin da tara an zo wani dalili ya hana a dubi wata saboda hazo ko hadari ko kura ko wani abu makamancin wannan to a sunna manzo Allah sai ce a cika talatin an fahimci wannan eh to sai aka samu da dan taurin ka yace a ai yana iya yiwa watan ya bayyana gani ne na abba ai saboda haka shi dai zai azumi ne eh ta ya dan eh kaga in cikin ramadan ne ya dace in ma ba cikin ramadan ba to yayi nafila to shine amma rubina ya sire ce duk wanda ya haka shari'an kuma yana mai aiki da shari'a asa to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawwa saboda shi amma rubina yasir karar haka ya faɗa eh yace man sama yawma shakki faƙadi asa abal ƙasimi duk wanda ya yi azumi ranar da ake shakka game da tabbatuwar wata to babu shakka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ba cewa ya manzon Allah ya faɗi maganar ba cewa wanda ya haka ya saba mawa to ita ku wannan ta filizimta cewa lallai maganan nan ya ji ta ne daga wa da bai ji ta ba zai faɗa kaga ba zai faɗa ba duk tana da bambanci da yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza ko na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yau mai shakki kaga duk bai faɗi wannan ba sai ce a duk wanda ya azumin to ya saba manzon Allah kenan akwai wani karatu da ya samu daga manzon Allah wanda manzon Allah ya hana hakan ba wai ya faɗa ne da ra'ayinsa ba eh amma su masu da'awan qur'ani zalla za su ce a ai ƙarya yi wa manzo Allah saboda haka ai ba za a karɓa ba eh su abinda za su faɗa kenan eh to su kuma waɗannan kaga mutane ne waɗanda ba sa kan layi da'awa ce ta jahilci da'awa ce ta rashin ƙa'ida yasa ba su da wani asal na ilimi wanda suke a kansa eh ba sa rubutu ba su da magabata su bisa iska kawai suke tafiya aƙida ce wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba ta da magabata sannan in kana son ka santa kuma ba ta da malaman da za ka je ka duba littattafansu ka ga dalilansu eh shi yasa na Kaduna abin da zai faɗa daban na Kano abin da zai faɗa daban na Katsina abin da zai faɗa daban saboda dama ba su da wani abu da ya haɗa su kamar mu ahlus sunna kaga akwai littattafai da can muke zuwa muna mi to su ba su da shi ba su da littafi ko kwaɗe kuma ba su da magabaci muka ga muna da malamai muna da sahabbai muna da tabi'ai muna da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka biyo baya yawa in abu ya rikice sai mu koma zuwa gare su to su duk ba su da wannan Allah ya sawaka eh to zai iya yiwa tunda yanzu rayuwar duniya ba abin da ba zai yi ba ai zai iya yiwa kuma bata ce kawai da dama ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa gare su cewa za su zo waɗanda za su dinga ƙaryata hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama eh hadisai sun tabbatar da zuwan su eh eh eh sai a koma ga sarkin musulmi eh hukuncin da ya shi ake dogara gare shi eh tun da dama asalin shi aka jingina ma lamarin don ya ba da sanarwar cewa an gani ya karbi shaida waɗanda suka gani shikenan in kuma ya ce a bai gamsu da shaida su ba shikenan eh shikenan kaga an samu abin nan amma cewa ba za a aiki kaza da sauransu to wannan bijirewa shugabanci ne ba daidai ba ne tunda ibada ta azumi da sallah ana buƙatar haɗin kai ana buƙatar yin ta cikin jama'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗa cewa azumi da sallah na shari'a wanda shari'a ke itibari da su shine wanda mafi yawan jama'a suka yi yawa saboda haka in an yi saɓani wajen ɗaukar azumi ko ajiyewa to ka kalli ina an kafi yawa a nan shari'a na aiki da yawa to duk ranar da mafi yawan musulmi ranar suka ɗau azumi ko suka ajiye azumi to shi ne karɓaɓɓe a wurin Allah su waɗancan 'yan kaɗan ba azumi sun kai ba eh to ja na hayun nabi hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo an bai ilgarari daga cinikin algararu algararu a larabci shine aluga a ta'arrudu lil halaki shine mutum ya bujirar da kansa zuwa ga abin da zai halakar da shi shi ake kira ga algararu yawwa to zamanin jahiliya akwai wani nau'ukan cinikayya da suke yi wanda akwai yiwuwar ka yi asara akwai yiwuwar kuma ka dace babu tabbas to sai manzo Allah ya hana irin cinikin kifi ruwa din nan ka yi jinga da masunci ce ga kalan kifin da kake bukata ya shiga ya yi nuta a cikin ruwa ya kamo ma sai ka bashi kuɗi to wannan haramun ne don babu tabbacin in ya shiga zai samu ko ba haka ba ko dabbarsa ta bata a daji sai ce maka to mu yi ciniki duk sanda ta dawo sai ka zo ka amsa to akwai tabbacin dawowata kowa da an sace min waya ko mashin ko mota ka zo mu yi ciniki amma dai ina nan ina bincike ina bahasi duk sanda Allah ya sa aka abin nan sai ka zo ka karba in ba gani ba kuma ka zo ka bada kuɗi to duk wannan haramun ne bai halatta ba eh to kaga akwai algarar ciki tunda in ba a gani ba kuma can zamanin jahiliya ba a mai da kuɗin shi kenan ya riga ya ci banza Mm. Na'am. mai mi waɗanne likitoci ko mi eh zaka eh eh a to me alaka wannan da wancan wannan ai bai ciki ba garar ba ne ai tunda maganin gashi an raga an baka dama shi ke ba da lahiya su kaga yana rudi ciki dama ai lahiyar ba hannunsa take ba don da hannunsa take kai tsaye zai turo ma lahiyar ne sai ya karbe kudinsa eh wannan ai bai da alaka da wannan tunda abu ne an ka baka kuma gashi wancan kuma asalan babu kuma ka ba da kuɗi eh to ba guda ba ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira allah ya ƙara musu yadda wanda hadisin yana sahihu muslim da waninsa cewa manzon allah ya hana duk wani ciniki wanda akwai algararu a cikinsa ina fatar an gane kaza bi tashfi'il azani eh haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci bilal cewa ya dinga biyan ta alfaz na kiran sallah yawwa wa yutirul iqama ko wanda kada a murmai magana sa a baya eh cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci bilal to a lafazin da yazo umiral bilalu haka yazo shi kuma wannan lafazi na abu huraira na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bai ilgarar kaga duka hawayo babu wata magana da wadda kai tsaye shi mai ita ce annabi ne ya faɗa ce wadda abu huraira ya annabi ya hana to kenan kaga yana da ilimi da karantarwa daga annabi cewa annabi din ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaza qada haka cewa annabi ya yi hukunci bishuf'atin da kamu da shuf'a liljari wato ga, ga ainihin makwabci to haka shi kuma jabir ibn abdullahi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda hadisin yana cikin as-sunan hadisi ne tabbatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a kamu da shufu'a in an ce a shufu'a a luga shine abin da duk yake ba mufradi ba ba kwaya ɗaya ba biyu shufu'a ne shi yasa ake kiran shafa'i da shafa'i haka hudu haka shida haka takwas haka goma haka sha biyu duk abin da ne an gane bibbiyu ne bibbiyu bibbiyu to shi ake kira da a shufu'a yawwa to a fiƙihu malamai sun yi bayanin ita wannan matsala ɗin cewa idan kai tarayya da mutum akan wani haƙƙi na gona ko fili ko gida wala Allah gado kuka yi da kai da shi ko kuma saya kuka yi kun haɗa kuɗi kun saya ko kyauta aka baku ko sadaka aka baku amma ba ku riga kun raba ba kai kana can wurin naka harkoki kawai sai ka ji labarin ai ya raba filin nan biyu ya sai da nashi ba ka da labari bai tuntuɗe ka ba bai nemi izininka ba haka kawai ya yi karan kansa ba duka ya saida ba haƙƙinsa ya sayar to a nan shari'a ta baka mafita in shari'a ta ce sai ka kai shi kotu ka ce baka yadda ba eh to rashin yadda ka kana iya cewa kai ke so yawwa za ka mallaki naka kuma za ka sai nashi haƙƙin kuma kana iya cewa a wanda ya saida ma kai baka yadda a saida masa ba saboda baka gamsu da halayensa ba baka da ra'ayin kai makwabtaka da shi mutumin banza ne ko da baka je to kuma alkali zai yi hukunci sai a walwale wancan cinikin to shine a shifu'a din an gane shine a shifu'a to malamai sun kasu gida biyu saboda hadisan wasu sun zo da lafazin aljaru an gane su almalikiya musamman ahlul madina waɗanda al'imamu malik ya sama su sun ce wanda yake da wannan haƙƙin shine ashariku ghairul muqasim eh wanda mun ka ba da misalinsa yawwa wanda ba ku riga kun raba ba an gane to shi yake da haƙƙin ya yi kamu ko kuma a kun raba an riga an raba gida ne ko gona ce naka daban nashi daban amma hanyar ku ɗaya ko kuma hili na gida farfajiya wanda ake fitowa a ɗan sha iska ko a huta ɗaya ce an gane amma kowane da nashi fata an riga an raba amma hanyar ku ɗaya ce ko kuma hilin da ake fitowa a zauna ɗaya ne to shi ma kana da damar kai kamu ya shafa ko da an yi wancan rabon saboda akwai wani amfani domin wanga da an ka sai suwa to kaga zai iya tada rikici ya ce bai yadda ka zauna wannan inuwar ba ko ya tada rikici ya ce wannan hanyar bai yadda ka dinga bin ta ba to shi yasa sai shari'a ta baka dama ta ce za ka iya jan haƙƙin ka kai shi kotu ka ce baka yadda ba tunda bai nemi izinin ka ba ina fatar an gane amma an riga an raba an fidda hanya bangaren kowa daban hanyar kowa daban to shi al'imamu malik yana ganin a nan babu kamu akan ashifu'a yauwa su kuma kamar malaman al'iraq sun tafi kan cewa a'a ko da an raba tun da dai akwai mujawara makwabtaka to kana da dama e suka ce ko da asali ma bangaren kowa daban-daban ne kai hanyar da ka bi ka mallake naka daban shi ma hanyar da ya bi ya mallake nashi daban amma akwai makwabtaka tsakaninku kila ga katanga ka ga tashi ko ga iyakan ka ga tashi to su suna ganin bai da izinin ya sayar da nashi sai ya tuntube ka yauwa saboda mai yiwuwa wanda zai sayi mugun mutum ne ko ba a samu haka e, ba mutum ne wanda ya kamata a yi makwabtaka da shi ba e, to kuma in ka kalli wannan fuskar za ka ga fahimtar su ta ɗan fita al'imamu malik maslaha ko yauwa to kaga in kana da gida kana da makwabci zaka sai da gidan ko gona ko fili to su a fahimta su dole sai ka tuntube shi shi makwabcin to wani e zan sai da gidana in kana da ra'ayi ka saya in baka da ra'ayi to zan sayar da dai sanar da kai saboda shari'a ta ce a sanar da kai yana da kuɗi zai ce a zan saya in kuma ya ce a banda kuɗi na ma izini ka je ka sayar to yanzu duk wanda ka sai da ma yawwa in ma mugun mutum ne eh yauwa to amma shi al'imam malik bai da wannan ba inda hanya kowa daban shikenan eh to kuma babu magana tunda an riga an raba shi yana ganin babu kamu akan shifu'a eh amma dai ahlul iraq zamu ga fahimtar su duba da maslaha da yadda tarbiyyar mutane ta lalace mugunta ta yi yawa da rashin kirki to zamu ga cewa magana su ita ta fi mi yau ita ta fi ƙarfi ko yau cewa ko da an raba ko da makwabtaka ɗaya ta haɗa ku to makwabcinka yana da haƙƙin ka sanar da shi yau wala Allah yana da ra'ayin saya eh kaga sai ya saya ko kuma yana da wani wanda zai iya kawowa wanda ya gamsu da shi in ma ya ce wani ban da kuɗi amma yana da wani wanda zan haɗa ka da shi shi ana iya makwabtaka da shi mutumin kirki ne to babu laifi sai ka ce ya kawo maka shi sai ku shirya wannan dai duka don a zauna lafiya kar a je kana zaman ka lafiya lo a kawo mamugun makwabci ya dinga cutar da kai yau yana yiwa mata ta ba ta da tarbiyya ko ɗiya ne ba su da tarbiyya su zo su lalata naka ko ba samu haka to ko yana da ɗabi'a cewa in aure ya tashi ko haihuwa sai an yi kalca da kaɗe-kaɗe da abubuwa kai kuma kila ɗalibin ilimi kake baka da kaga duk wannan cutarwa ne cutarwa ne yauwa to ra'ayinsu ya fi yauwa ya fi na imam malik duba da maslaha da kuma yanayin yadda mutane eh eh ta da ba mu dalili muke bi eh dama dalili muke bi yauwa to ka gani abinda ya fi karfi dama can muke karkata to iz in ƙila to sai mala ya ce in har aka ce labzul mustapha al-muhtari maganar annabi al-mustapha zaɓaɓɓe abin zaɓi shine al-mustapha an gane yauwa wato shi da aka tashi zaɓensa to sai da aka zaɓi waɗanda ya fito daga cikinsu sai da aka zaɓe su aka fifita su sannan shi kuma hawaye aka sake zabansa cikin zababbu to shine al-mustafa al-mukhtaru abin zabi ya hada su gaba ɗaya saboda cikan baiti lam yarwihi lana to in mai magana ya ce to ai hawa yau dai shi sahabin nan bai ruwaito mana lafazin annabi ba domin duk cikin misalan nan kaga kada an babu lafazin annabi eh kawai dai ana jingina masa hukunci ne ko to fa zuhtimali saboda haka mu a fahimtar mu hawa yau dai akwai ihtimali eh akwai ihtimali wannan hukunci ba annabi yayi shi ba abubakar yayi shi kowa ko umar Allah ya liƙa fihi lilistidilali saboda haka mu fahimta wannan magana ba ta dace a kafa hujja da ita ba e to shi wai wancan da ya saba mana inda zai faɗi haka to muna da amsar da za mu ba shi to jawabu na amsar mu da za mu ba shi adalatun ruwati e adalar waɗannan sahabban da suke naƙalto irin waɗannan alfaz sai su jingina hukunci ga annabi sallallahu alaihi wasallama tamna'u hadhihi tawahumati eh ai tana hana wannan zace-zacen da kuke yi ashaba kulluhum udulun adilai ne gaba ɗayan su ba irin mu bane su suna da tarbiyya saboda sun samu tarbiyya daga mai tarbiyya shine annabi sallallahu alaihi wa sallama eh saboda haka ba su san wani abu ƙarya ba kuma ko ka cire wannan tun da galibinsu larabawa ne to tun a jahiliya laraba suna kyaman karya wani abin kunya suka ɗauki abin a ce mutum an kama shi ya fesa karya tun kamin tahowar annabi sallallahu sallama ke to wale ga shi kuma shari'an ta zo kuma an ƙara bayyana munin karya ɗin to saboda haka zaman su adalai bai kamata a zo ana wannan tunanin ba ko a yi tunanin a'a ya manta ne ko su ya yi da sauransu yauwa su habbai annabi sallallahu sallama da ya tashi zaba masa abokai to sai ya bashi nagartattu an gane masu tsoron allah masu tarbiyya kuma masu fasaha da hazaƙa eh na fatar an gane shi yasa in kana karanta tarihin su to zaka ga ruwaito kuskure ko mantuwa ya karanta na fatar an gane kuma Allah ya yi haka saboda tsare addinin nasa tunda su suka nakalci addinin daga manzon Allah su kaga aka jarabe su da yawan mantuwa da raukanuwa kamar mu to abubuwa da yawa za a yi asarar su ko ba haka ba mu yanzu an yi magana da kai ana fita daki kamanta to cikin sahabai ba wanda a haka su in ka faɗi magana to in shekara goma ta yi lafazin da ka faɗa shi za su maimaita ba sa ƙari ba sa canzawa ba sa ruwaito ma'anarsa ina fatar an gane yau a lafazin da aka faɗa shi suke faɗa za ka ga suna ƙoƙarin wannan kiyayewar abinda suka ji annabi ya faɗa to shi suke faɗa za ga mafi yawan ma kurakurai da ake samu a ce a riwaya kaza misali lafazi kaza an yi kuskure kaza ne to mafi yawa za ka ga daga 'yan baya-baya ne daga su tabi'ai ne tabi'u tabi'in taba'ul atba amma za ka ga wannan ba a samun shi daga su sahabbai irin kurakurai da ake samu wajen ɗaukar hadisi sai a ɗan canza wani lafazi misali an gane ko a shigar da wani abu da sauransu to za ka ga mafi yawa ba daga sahabban ba ne daga su tabi'ai ne ko tabi'u tabi'i ne ko taba'ula ba saboda su sahabbai Allah ya taimake su ba su da wannan rashin lafiya ne to amma duk da haka shi dan kala kato sai ya ce maka ai duk ƙarya ne duk aikin nan da aka yi aikin banza ne ƙarya ne Allah ya sauwaka Allah ya ganar da mu to wannan shine ƙarshen albabul awwal nan za mu kwana insha Allahu idan mun dawo darasi na gaba za mu tashi albabu sani shi wannan babi da muka kammala za ka ga ya magana ne akan abin da ya shafi isnadi ko? wa shartu fil isnadi sihhatu sanad to yanzu duka mai magana ne akan sihhatu sanad yawa sauran ittibahu dalala da sauransu to su ne za su zo su kuma daga baya su ne malam su kuma zai yi sharhin su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah